الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يولي تنم شاهدوا قوة رمضان هجر معكم الله عليه الصلاة والسلام dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da shidda ga watan hudu haihuwa annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya mun dawo za mu ci gaba da karatun alƙur'ani daga inda muka kwana jiya da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam akramukallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا نعم ومأواكم النار مم.
وما لكم من ناصرين to alhamdulillah har yanzu dai muna cikin suratul ankabut inda har yanzu muke magana annabi Ibrahim alayhi salam da abubuwan da suke aukuwa tsakanin shi da mutanen shi bayan Allah subhanahu wataala ya gaya mana irin hukuncin da mutanen annabi Ibrahim suka yanke wanda suka ce fa ma kana jawabu qaumi illa an qalu qutiluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar suka yanke hukunci akan cewa ko dai su kashe shi ko ko su kona shi in sun samu dama amma duk wannan makircin da suka tanada sai Allah subhanahu wataala ya tseratar da shi baki daya wutan ma da suka kunna Allah ya maida ta bardan wasala Allah subhanahu wataala ya ce lalle a cikin wannan gwagwarmaya ta Annabi Ibrahim da jama'a shi da abubuwan da suka auku lalle akwai abubuwan lura na ƙarfin ikon Ubangiji da ayoyin shi, amma fa ga mutane waɗanda suka yi imani da Allah. To, duk da haka bayan annabi Ibrahim salam sun yanke mai wannan hukuncin, bai tsaya haka nan ba dai sai ya ci gaba da yi masu wa'azi. Waƙala sai annabi Ibrahim salam ya ce masu, Innama ta min dunin lahi ausana. hakika abinda kuka rika kuka mai da shi kishiyoyi iyayen gida sabanin Allah ba wani abu bane kuma kane kun sassaka su da hannuwan kun dauko su kun aje kun mai da su alloli kun ce su ne kishiyoyin Allah da ya halicce ku kuma kuna yin wannan ne ba dan wani abu mawadda kan bainaku dan soyayya da ke tsakaninku da su kawai kuna son su kenan a cikin ƙa'idar ibada akwai soyayya. Habbautar Allah, a cikin bin Allah wajibi ne ya zama mutum yana son Allah. Yibuna muka hubbillah, wallazi na amanu a shattu hubban lillah. Ƙa'ida, idan za ka bi Allah sai ka zama ka fi son Allah fiye da komai. can Allah na nuna mana muhimmancin san Allah da manzo Allah yana cewa kul in kana aba ukum wa abna ukum tuka shi ce ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili wa tarabbasu daka ka'idan mutum sai ka ji kana san Allah fiye da ruwa mai sanyi sai ka ji kana son manzon Allah fiye da ranka to lokacin kake da imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wasu abubuwa na imani a cikin sai yake cewa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sallahu ya zama Allah da annabi kana son su fiye da wani su to da haka in kaga kafiri yana son abun bautar shi ai yana bin abun bautar shi to ba komai ya jawo mai bin shi ba illa banda san shi shi yasa in ka dauki alqur'ani kakaf baka da wani guri da zaka ji Allah ya ce ku hito ku hito ku so ni ku so annabi a matsayin annabi ba ma sai an ce ka so shi ba a matsayin annabi ba ma ya an nuna maka ba yanda misalin yake kamar yanzu wata gudurwa ce ango sai aka ga da an sha ruwa za ka sai kayan buɗe baki ka aika mata ko da ka ga wata atamfa mai kyau za ka kai mata da Allah yanzu sai ka bata bakin ka kana santa me fassara kana santa wannan ayyukan da kake mata to san Allah da annabi ko da misali Allah bai ce ahibbullah ba wa ahibbu rasulullahi a'a wannan bin da kake masa kamai da su ka fi son su fiye da komai shi ke nuna an ce ka so su kuma kana son su wannan da yawa lokaci shi ke rikitar da mutanenmu sai ga mutum wai yana faɗa yana cewa su ai ba inda aka ce a so annabi sai a tambaye ka kuma to ina ne aka ce a ki shi akwai a to ai duk abin da ba a ce ka ki ba to ai an ce ka so shi da haka Allah subhanahu wataala annabi Ibrahim ke gaya musu ce to duk wannan abin da kuke yi kuna son su ne mawaddatan bainakum soyayya a tsakaninku ita kuma soyayya a larabci akwai muhabbatu akwai mawaddatu ita muhabbatu tana canzawa amma mawaddatu ba ta canzawa innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahum arrahmanu wuddan ita muhabbatu irin soyayya saurayi da budurwa ce in kana son ta kana ta son ta randa aka ce an sa mata rana an kasa kai ka batta mawaddatu kuwa irin son uwa ne da ɗa akwai wanda uwa za ta daina son ɗanta akwai wanda ɗa zai daina son ƙoshi to mawaddatu kenan to Allah shine annabi Ibrahim yake ce musu anan a wa'innan kishiyoyin da kuka rika kuna bauta musu koma bayan Allah to ku sani wa mawaddatan bainaku wata soyayya ce a tsakaninku fil hayatid dunya amma ba iyakar soyayya a rayuwar duniya ne a rayuwar duniya ne shi ko san Allah da annabi ba za su fara tasiri ba ma sai an je lahira Allah ce summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd amma ku sani ku soyayya da kuke masu ranar kiyama sashen ku zai butulce ba kashi za a dauko gunki a kawo a dauko wanda ya bauta mu gunki a kawo sai a tambaye ka a ce maka ka san wannan sai kafir ya ce eh ai shine Allah da ya bauta mawa shi yake bin shi shi yake kaza sai to kai gunki ka san shi to wallahi ni ban san shi ba ai ni ban ma taba ganin shi ba sai yau to kai ka ji ya ce bai taba ganin to sai a to ai kai nake bauta mawa na sassaka ka na ce wallahi duk bautan nan da kake ni ban sani ba da ni in ka ma bauta min ne dan ka ban matsala tsakani na da Allah to Allah ya nisanta ka da ni sai ka ce ah to daman kai ba abun bauta bane amma na dinga bauta ma to kai ma Allah ya nisanta ni da shi zaka ji Allah ne cewa istabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wanda ya bi ya ce ba ruwan shi wanda aka bi shi ma ya ce ba ruwan shi da haka zai zama ranar tashin alkiyama masu gunki za su kafirce mu gunki shi ma gunki zai kafirce mu wanda suka bauta mashi kowa zai kama gaban shi waya la'anu ba'dukum ba'dha Allah ce kuma sashen ku zai la'anci sashi an ce wannan kuma zai iya aukuwa ne tsakanin wasu abubuwan bauta wanda suka ce a bauta musu kaman shedan da sauran jama'an shi kaman fir'auna da jama'an shi kaman namaruzu kaman da qayanus irin wa'annan wanda su suka ce a bauta musu idan ka zo aka tara su wanda ya bauta mai fir'auna da ya ga ƙuri ya ƙuri ya ce a Allah ni fir'auna ya ce in bauta mai a kira shi da an zo fir'auna ya ce ni bi yanzu mutum kamata kai kaga ya cancanta ka bauta mu kai dai Allah wadaran kida humancin ga Allah da ya sama ya kasa ya kaza ka lalace kana bauta mun mutum irin ka Allah wadaranta yace to kai ma da kace bauta mun Allah wadaranta Allah ce wala ana ba'dhum ba'dha sashen su ya tsire mu sashi shedan ma idan aka zo aka gama tara mai jama'an shi baki ɗaya za a je gidan wuta sai shi ɗaya ce masu to ma ana bi musulmi hukumu ma an tambi musulmiya ni ba ni na tilasta ku ba ku bauta mu kuma kuma ban tilasta ko ku tilasta mu da aka yau fara ta lumu ni wa lumu an fito kada ku zarge ni ku zargi kanku duk wanda ya bauta mu shedan to kai ya zargi kowa kai ya ce Allah tsine mu shedan a'a da mun shi shedan tuntun tsinan ne da haka sai abu ya lalace wayar araba hukun baza sashen ku ya tsine mu sashi Allah ya kiyaye mu to kuma wannan hagga musulmi masu rikan wasu karkatattun malamai fitilar su zuwa ga Allah su haka za a idan ka riki wani karkataccen malami mai wata muguwa aƙida ya tsora ka akan wannan aƙidar ka tafi lahira to haka za a za a je lahira mai muguwa aƙida ya ce to aka ramu kalla gashi mun zo ina za mu nufa ya ce to ai ma ta kai na nake to ba kai bane ka ce mana kaza ba kai bane ka ce mana kaza ba kai ya gama abin da ce to ai ma dai duk wannan abin kuskuren fahimta ne ya jawo to yanzu malam ka san abin nan ba daidai bane kuma ka zo ka sa muka muka bi wannan abin muka ce to dai abin nan dai aka yake dai falata lumuni wa lumu anfusuku duk ba ga malaman gaskiya nan ba masu cewa abi Allah kuka kibe su kuka zo kuka kare waje na to shikenan da ni da ku mu tattara mu ta gidan wuta kana ji to shehinka ya je gidan wuta yaya dole kai ma ka bi shi to yanda kafirai za su yi wancan a cikin musulmi ma za a samu masu miyagun aƙidoji wanda za su fashi jama'a su tafi gidan wuta saboda me saboda sun yi bankwana da Allah sun yi bankwana da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ne za a kwaso sai an nufi gidan wuta da su kamar yadda hadisin Buhari ya kawo sai manzo Allah ya ce ma mala'iku kai ku dawo da su mutane na ne mutane na ne sai ya rasulullah ma ma da raita ma ahada su ba da ƙauka ma ƙal ai baka san abin da suka fara a bayan ka ba ka bar su kan sunna ka bar su kan daidai to sun canza kuma ai ana jin da miyagun akidoji ko ga su nan barkatai ba ai ka ce dan kaza dan kaza ba kai daga jin wata magana ka san wannan magana maganar kafiranci yanzu dai malami yawo minbar ya ce wai tun daga bakara hannasu ba inda aka ce a so annabi kuma yake mai kabbara ta ce gaskiya ne za ka mata da kakka bar shi ta ji kace to malam to ina ne kuma aka ce a kishi da irin fatawoyi za ka yi ta jin malamai na mu mutane fatawoyi na rashin hankali yanzu misali irin fatawar saki a ce wai in ka saki matarka saki uku a lokaci ɗaya wai saki ɗaya ne ka ce na sake ki saki uku kuma wani malami ce ai ba komai kawai innahu wahida ai ɗaya ne kawai shikenan sai ka je ka ci gaba da zama da ita ku ta haihuwar shegu ku ta haihuwar shegu ranar kiyama sai a tada kulayen mazana ta kai da ita ya kai haka ka ce ai ai shakwa ne ne a gidan rediyon kaza muka tambaye ya ce kaza ce a kira shi kai wa ya gaya maka to dole da shek da shugaban mazinata za ku ɗungu ku ce wuta ko waje irin ribaɗin nan yanzu za ka samu malamai suna ta ƙoƙarin wai an yi maruba gindin zama a addini kowa da ya san riba yanzu misali irin kasuwancin da ake cewa bai a talifi bai atin ciniki biyu a ciniki ɗaya abu ne za ka saya an zo an ce maka wannan abun kudin shi a hannu naira dubu amma in bashi kake so naira dubu ɗaya da ɗari biyar amma yanzu in ka je kasuwa dubu ɗaya za a sai dama wannan ɗari biyar ɗin ta mece shi a sai a ce ai wai tun da kai ka ce ka yadda ai babu laifi to ai idan dai musulunci cewa duk abin da ka yadda babu laifi a kan shi da Allah wannan ba a buɗe ma mai shan giya in yana sha'awa ya je ya ta sha ba ba a buɗe ma mai zina ƙoha ba sai ma yaka ce a to ai ba matsala dokar bature mata ce wai wai in ka je kai zina da mace in dai gidanta ka je in ita ta yadda ba laifi ba haka dokar bature ta ce ba to an ce wai musulunci ma haka ne to dole dole malamai masu fatawoyi su rinka shiga taitayin su duk ilimin da za ka yi duk karatun da za ka yi to sai da wasu suka tsatsage a ilimi suka fahimci abu tukunna suka faɗe ka fahimta to kuma ka ce wai yau ka samu wani karatu wai kai ka canza daga wannan fatawa to irin wa'annan mutane sai mu rinka bi a hankali duk wata fatawa wadda ka ji sabuwa to ka kalli malamai magabata ne suka tsaya a kanta Allah ya kiyaye mu wala da ba'dukum ba'da wa ma awakumun nar Allah ya ce ko mu ko ku gidan wuta ce baki daya Allah ya kiyaye mu daga shiga wuta wa ma alakum min nasirin ko ba ku da wasu mace maka wanda za su taimake ku hana ku shan azaba Allah na'am amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi na'am innahu huwal azizul hakim to shikenan bayan annabi Ibrahim alaihissalam an yi gwagwarmayar da za a yi an zo an ɗauke shi an jefa shi wuta to akwai annabi lot alaihissalam wanda shi annabi lot ɗan ɗan uwan annabi Ibrahim ne kamar ɗa ne gun annabi Ibrahim to sai ya zama lokacin da annabi Ibrahim ya ta wa'azi ta wa'azi mutane suka tire to da annabi annabi Lutu ya ji irin waɗannan hujjoji da dalilai wanda annabi Ibrahim ya ta kawowa ya ta kawowa kawai katsam sai annabi Lutu ya imani da Allah amma lokacin ba a matsayin annabi ba sai ya zama duk gwagwarmayan nan da aka yi ta sha da tafiye-tafiyen nan da wahalce-wahalcen nan annabi Lutu alaihi salam yana ɗamfare da annabi Ibrahim. Da aka ita kalmar Lot ma a larabci, abinda ake ce ma Lot ɗamfara, ka ji ka ɗauki son wani abu ka sanya ma zuciyarka, sai a ce la'ashai fi ƙalbi ya ɗamfara wani abu a zuciyar shi. Lot ɗamfara, liwaɗu shi ne saƙon Allah, da aka sana da bambanci. wannan liwaɗi yake dukkan shi wasari sama ne wannan ko luɗu wannan lamun rufa wawan ɗauri ɗa'un rufa wancan ko liwaɗu lamun kisra wawun fataha ɗa'un kisra fataha da haka suna da bambanci da shi sa da yawa za ka ji ana ta fama da mutane su suna ke ayyuka sa masu lod lod lod saboda mugun wancan aikin sun kasa sawa Allah ya kiyaye mu to shikenan annabi Lutu alayhi salam sai yayi imani da annabi Ibrahim alayhi salam yayi tabin annabi Ibrahim yayi tabin annabi Ibrahim saboda albarkar biyayya da yayi annabi Ibrahim bayan annabi Ibrahim yayi hijira da yace inni muhajir ila rabbi yayi tafiye hijira to akan hanya bayan waƙiya nan ta auku tsakanin mata annabi Ibrahim da mugun sarkin nan zamu je kan maganar nan gaba kaɗan shikenan akan hanya kawai kasam sai Allah ya aika mala'ika kawai ya bayyana annabi Ibrahim ya ga mala'ika sai annabi Lut yake ce mai ya baba wannan waye kake magana da shi yace Ibrahim ka ganshi yace ni yace to ya zo min da bushara ne kai ma yanzu nan take Allah ya nada ka annabi sakamakon biyayyar da kai mun kuma ma ya aike ka wajen mutanen sa albarkai ya bi annabi Ibrahim shi ma ya zama annabin Allah to shine Allah subhanahu wataala yace fa amana lahu lut sai annabi lut alayhi salam yayi imani da annabi ibrahim alayhi salam wa kala shi kuma annabi ibrahim yace ma mutanen shi inni muhajirun ila rabbi ni mai hijira ne zuwa ga ubangiji na to ita hijira hijira kala biyu ce akwai hijira wadda mutum zai tashi daga wani gari ya tafi wani gari kamar yadda manzo Allah ya tashi daga Makka ta koma Madina wanda kai ma yanzu kana da dama in ka ji huntuwan nan ta ishe ka baka samun daman addini kana ya tashi ka koma Kano ko Sokoto ko wani guri ka yi hijira to amma babban hijira shine karshen hadisin da manzo Allah ke cewa wal muhajiru man hajara ma man Allah aw man hajja man hajara ma harama Allah me hijira ta gaskiya shine mutumin da ya kaurace ma abinda Allah ya hana kana ƙarya sai ka ji Allah ya hana ƙarya sai ka ce to daga wani daina ƙarya ka zama mai hijira duk wani abu na saba Allah ya ka kaurace mai ka zama mai hijira shi yasa babban hijira ka bi abin da Allah ya ci ka kaurace mu abin da Allah ya hana to nan malamai suka ce to da annabi bara ya ce inni muhajirun ila rabbi ni na yi hijira na tafi wajen ubangiji na me yake nufi annabi Ibrahim yana nufin to tunda mutanen kasar da yake sun ibin Allah to shi zai tafi ya samu gurin da zai ci gaba da bin Allah wasu kuma suka ce a abinda annabi Ibrahim yake nufi to zai tashi daga wannan kasar in ya tashi daga wannan kasa zai tafi wata kasar da zai samu mutanen da zai bauta ma Allah tare da su to shikenan annabi Ibrahim alayhi salam ya ce ya yi hijira ya ban mutanen shi da wannan mugun sarki ya yi hijira zuwa ga inda zai je bi Allah innahu haqiqa shi Allah huwa al-azizu wallahi shine mabuwayi duk abin da kaga yayi dinnan mabuwayi akwai buwaya a ciki al-hakim ko mai cikakken hikima ne da ya dauki annabi Ibrahim daga cikin wayannan mutanen ya tafi da su gabadan ya samu mutanen da za su yi imani da Allah su bauta ma Allah tare da shi na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين bayan annabi Ibrahim alayhi salam ya yi hijira ya kama hanya yana tare da matar shi Saratu ita wannan mata saratu ita ma ƴar uwarshi ce ta dangi auren zumunci ne to da suka dai suna cikin tafiya suna cikin tafiya mutane ne kyawawan gaske shikenan sai suka isa wani gari da niyyar za su ce suna zuwa bakin wannan garin sai suka iske dogaran sarki sun fito sun zo kama ma sarki mata shi sarkin wani mutum ne wanda Allah ya jarrabe shi da sha'awan mata da kwanciya da mata an ce a rana ɗaya yana iya kwanciya da mace ɗari to da ka ya zama shi bai da mata kawai dogarai ya sa a hanyoyin gari da hanyoyin wucewa duk inda ga wata mace kowace irin ce a kamo mashi idan wanda ya gaina sha'awa ya kwanta da ita ne kwanta da ita wanda yake sha'awa ya maida ta matar shi ya maida ta matar shi wanda bai sha'awa ya sake ta ta wuce to katsam sai ga annabi ibrahim da annabi lot da matar shi saratu ai ana ganin fuskar saratu aka ce kai ai lalle sarki yau yi babban mata annabi ibrahim ce a wannan matar ibrahim ce aka ce a ina ai tunda ta zo nan matar sarki ce to mu je wajen sarkin aka tafi suna ganin annabi Ibrahim babban mutum mai mutunci ba irin wanda za su wulakanta ba. Aka je sarki na cikin gida, sai Allah ya ɗora ma sarki nauyin jikin fituwa. Sai ƙarshe suka ce dai a shiga da matan nan. To lokacin da za a shiga da ita, sai Allah ya maida ma annabi Ibrahim dukkan katangun gidan ya suka zama kamar gilas kawai. Duk abin da ake yana sannu. Aka je sarki na zaune, yana ganin saratu kawai sai miƙe kan kujera ya bata kujera sai ta zauna annabi ibrahim na kallo shikenan annabi ibrahim alayhi salam yana ta addu'a yana ta addu'a Allah ya ce ka kwantar da hankalinka to tana nan kan kujera sai sarki ya matso yazo yana kokarin ya taba kafahunta sai kawai hannuwan shi suka shanye sai ya rinka kokarin ya mika kafafun shi hannun ya shanye ya mika kafafun shi ya taba kafafunta sai kafafuwa suka shanye da haka sai ya ta murginowa saboda yanda ya fitini da kyanta ya ta murginowa ya ta murginowa da niyyar ya zo dai jikin shi ya taba jikinta sai kawai Allah ya kamar da shi a inda yake to shikenan sai ta kiran dogaran shi yana me yasa kuka kawo min aljana wannan aljana ce ku dauke ta ku dauke ta to an ce lokacin da sarata ta yunkura daga kan kujera sai Allah ya bashi ikon ya tashi ya zauna yace mata ke wace ta ce aini nike saratu matar annabin Allah Ibrahim. A a a a Ibrahim wanda na maruzu ya so ya kona din nan bai kona bai ce a ya fi karfi na. Maza maza maza maza abu yana ina yana waje a maida mai matar shi. Ya ce ga ma tukuci ita kuma Hajaru baiwar shi ce ita ma kyakkyawa za ta wuce ce ga tukuci nan ma ku maza maza ku ban gari na ba zan iya ba. Kaga sun zo su uku sun zama suna. su hudu saboda sun ji tsoron Allah. Kenan an koma ta ce, Tuya Ibrahim kada ka tome ni ya ce, A'a, ai duk abin da aka yi baki ɗaya a gabana ba wata tuhuma tsakanina da ke. Sai ce, To, tun da baka ji damuwa da kishi a zuciyarka ba, ni kuma wannan baiwar da aka bani na baka kyauta. Ka ji matan kirki. Allah yanzu kai ‘yan matarka ce, ko, sai ta dan wani abin nan ya kace to ai ba komai sai to kuma gashi har an ban dubu biyu Allah za ta iya baka ita koyi ta dan mata saboda imani ya ta bashi sai zama zanar Quran yana da mata yana da halimi yana da baiwa ashe an kawo Hajaru ne sai mai hidima dan a dauki annabi Lut a bashi annabta to shikenan aka tafi aka tafi bayan sun ba wannan gari sun je wata mahaɗa mala'ika ya zo kamar yadda na faɗa aka ba annabi lulu annabta aka ce da aka kai ga sadu tantabi kai kuma na fi falastin da annabi ibrahim ya tafi sai ce mata to wannan baiwa kyauta kika ba ni tace ai na baka kyauta abin da ya sa ma na baka ita kyauta saboda ka gani na fara kwana biyu kai sadaka da ita wacce kila Allah zai ba mu ta shikenan bil'amur al-muqaddar ko annabi Ibrahim na fara kwanciya da Hajaru sai ta samu ciki ga uwar gida wajen shekara 80 ba da ba shika ga baiwa kuma ta samu ciki su kazantar da ba annabawa bane sai kishi ya tashi yanzu in wannan baiwa ta haihu to ya za a yi kira kuma ya zama shi annabi Ibrahim alayhi salam sai ya zama yanzu hankalin shi a zahiri ya fi raji a gun amarya fiye da uwar gida a zahiri wannan halitta ce maza Allah sallallahu alaihi sallama shi ma Allah bai ce mai ya kafan kwana ba amma saboda adalcin manzo Allah sai ya mamatan shi kaso wuni da kwana wuni da kwana da ya gama sai ya tara sai ya ce nayi kasan kwana sai ya daga hannu ce Allah nayi kasan kwana kamar yadda kai umarni amma Allah kada ka kama ni a cikin abin da ban da iko da shi shi ne soyayyar zuciya kenan annabi Ibrahim alayhi salam ko me ya samu Hajar magana kaɗan Hajar to sai wannan adabin ya damu Sarat rannan annabi Ibrahim ya yi tafiya kan ya dawo sai sai Saratu tunda bai wacce ce hayar tana biye da ita kawai sai ta samu kamar ka ce wani zobe haka kawai sai ta kama hancin hajiyar sai ta huda sai ta sanya wata wannan abin wai dan dai ta rage kyau yanda annabi ibrahim ita ma zai rinka ganin ta annabi ibrahim na shigowa gida ya kalli saratu ya ce ah hajar hadda wani ado wanda ya kara maki kyau fiye da na da ha to daga ne ta cigaba da sa abin hanci wata rana kuma sai ta huda kunnuwanta shi ma ta sa mata wani zobe sai annabi ibrahim ya ce mata zittu husnan ala husn kin ƙara kyau akan kyau to dai aka aka yi dai a hajar ta haihu a wata ruwa to ne zama dai zamantakewar mata ta kidaɗi kowa ya san wannan ya zama annabi Ibrahima yana shiga tsakani har dai kai wannan Allah subhanahu wataala sai shi to Ibrahima gidan nan naka ba zai zama lahiya ba sai ka raba gida ce to Allah ya za a ce ita hajar da ɗanta ka ɗauke ta ka koma can cikin tsibirin larabawa ka je akwai inda ne tsakiyar duniya inda zan aji annabin ƙarshen zamani ka je ka kai ta annabi Ibrahim ya ɗauko hajar ba ta san inda za a ba ana ta tafiya tun daga Falasɗin fa yanzu Kudus kenan fa Isra'il fa ya taho da ita a ƙasa yau da gobe yau da gobe har suka zo Ka'aba Ka'aba ya aje ta ya dan aje musu jakar dabino da jakar ruwa ya kwana daya sai ya ce mata to ni zan koma anan dajin zaka aje mu yace to ya tafi ta biye shi Ibrahimu wannan tsayuwar ra'ayinka ne koko wata damuwa ce ko wani laifi ne ya ƙara gaba ta ƙara mace Ibrahimu nan inda ka aje mushin umarninka ne ko umarnin Allah ne sai ce Allah ne ya ce in aje ku ana sai ce alhamdulillah idan la yuzibuna Allah ba zai wulakantar da mu ba ita tafiyar ka Annabi Ibrahim ya tafi ya bata daga ita sai jinjiri sai jakar dabino ya jakar ruwa Annabi Ibrahim bai ƙara dawowa gun ba har sai da annabi Isma'ila ya daga yana magana ma yana yaushe a wajen shi yana ce ya koma Palestine ana ta maya, ana ta kira mutane zuwa ga Allah to shikenan tunda ba wannan magana muke ba za mu iske haihuwa annabi Isma'ila shan gaba to ke za ce ta shigo nan kawai to shikenan nan kuma annabi Lot ya tafi wajen mutanen mutanen shi mutanen Sado yana ta kiransu zuwa ga Allah yana ta kiransu zuwa ga Allah abu ne ya cire ran da Allah subhanahu wataala ya aiko masa da mala'ika Jibril da sauran mala'iku za a halakar da su wa'annan mala'ikun sai suka biyo su gaida Annabi Ibrahim suna zuwa suka iski Annabi Ibrahim an ce bai ma gane su ba ya kawo masa soyayyen dan maraki su ci suka kawo da kai ce ban gane kuma sai jibril ya mai dan sigi ne ce ai yawan mala'iku ne ce a to ba ku mun bayani ina za ku suka ce ai za mu je kasar sadu ne za mu je mu halakar da su baki daya sai ce ba ku san akwai luda a ciki ba da matar shi da ƴan wanda suka iska ce ai mun san da su su za mu tseratar da su amma akwai matar shi ɗaya mutum ya banza ita za mu halakar da ita matar shi tana gefe ita wannan saratu lokacin ta fi shekara 90 sai ce Ibrahim da wa kake magana ce ai Jibril ne za su je su halakar da mutanen Annabi Lu sai ce mun na tace la'anannan mutane alhamdulillah alhamdulillah sai Allah ya koyi Jibril ce ka gaya mata tunda ta yi murna za a halakar da mutanen banza to ne mata alƙawari yau za ta samu ciki ita ma za ta samu ta saboda ta yi murnar za a hallakar da azalimai ta shi kenan sai ko ta samu ciki shekarar ta tas'in da wani abu annabi ibrahim shekarar shi ɗari da ishirin da wani abu ai kaga dukkansu dai sun ban kwana da haihuwa to shi kenan ta samu ciki nan da nan nan da nan nan da nan sai aka haifi annabi ishaq bayan an haifi annabi ishaq shi ma ya taso ya yi girma da ‘yan mun je kan magana annabta shi shi ma za a faɗi rayuwar shi ya girma ya girma ya isa aure shi ma da ya aure bayan ya girma shi kuma sai ya haifi ɗan annabi yaƙo shi kuma annabi yaƙo wannan shi ne ya haifi ƴaƴa goma sha biyu su ke nan guda goma sha biyu amma kowanne annabin Allah to shi ne Allah subhanahu wataala yake ce mana wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub sai muka yi annabi Ibrahim kyautar ɗa annabi Ishaqa. Wa Yaqub ko muka ƙara mai wani wai ce wa Yaqub nafila ko muka ƙara mai da annabi Yaqub a matsayin jika. Muka bashi ɗa namiji ya girma ya haifi ɗa namiji shi ma jikan ya haifi ƴaƴa goma sha biyu annabawa. Allah subhanahu ta'ala ya ce wajen Allah fi zo ya ce nubuwa. daga nan muka sanya annabta a cikin zuri'a annabi Ibrahim alayhi salam kamar yadda na faɗa shekaran jiya sai ya zama daga annabi Ibrahim alayhi salam ba a ƙara haihuwar wani annabi ba sai a cikin zuri'a duk annabin da ya zo baya sa annabi Yusuf nan sa annabi Musa sa annabi Harun ga sanan dai da annabawa sa annabi Isa dukkan su in ka bi ka bi ka bi jikoki annabi Ibrahim kai dungurungun annabi Muhammadu jikan annabi Ibrahim shi za ka Allah na cewa millata abikum Ibrahim Allah ya ce muka sanya annabta wal kitaba muka sanya littattafan annabta a cikin zuri annabi Ibrahim Allah ya girmama shi wa atainahu ajrahu fid dunya Allah ya ce kun muka bashi sakamakon shi a gidan duniya ma'ana ayyukan alkhairin da yayi tun anan gidan duniya ya fara cin amfanin su kafin ya sai lahira ka san shi Allah na da wata baiwa ko sahabbai Allah na cewa fa minhum man qadana wa minhum man man yantazir Allah na da wata baiwa idan ka bi shi ka bi shi ka bi shi ka bi shi to idan ya tara ladar tun daga nan ya fara maka komuntai sai misali dauki malami in Allah ya anshi aikin malami sai kaga tun anan duniya Allah ya haifar da malamai a karkashin shi Allah ya bashi daukaka Allah ya mazara shi albarka Allah ya mutunta shi kuma ya tafi lahira da imani to da haka annabi Ibrahim Allah ya ce wa atayna wa ajrahu fi dunya muka bashi ladan shi a duniya ladan da muka bashi shine sai ya zama dukkan ashabul milali duk wani mai addini yana ganin girman annabi Ibrahim Yahudawa sai sai annabi Ibrahim munafiki Kiristoci su ce nasu ne mu musulmi mu ce namu ne yasa Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana ifa muslima Allah ce ai annabi ibrahim yahuda da kuke cewa naku ne ba naku bane ba ba yahude bane saboda bayan annabi ibrahim ya wuce aka yahudanci wala nasraniyan kuma annabi ibrahim ba kirista bane bayan ya wuce aka yi kirista walakin kana hanifan muslima sai dai ya zama shi mai miƙaƙƙen addini ne ko mai miƙa wuya ne zuwa ga Allah Allah ce wa ma kana min al-mushrikina ko bai cikin mushrikai dan mushrikai da an magana ce nasu ne ai ku suna bauta mu gumaka ne dan jikokin Annabi Ibrahim Allah ce ma kana min al-mushrikin bai cikin mushrikai Annabi Ibrahim alayhi salam to wannan shine ladan da Allah ya ba annabi Ibrahim kowa na cewa nashi to shi yasa su ma waliyan Allah suna da irin wannan maratibu kowane wali da ka gani in ya shahara to yana kan kujerar wani annabi ne daga cikin annabawa yanzu malaman sufanci sun tabbatar da cewa shehu dan fodiyo radiyallahu anhu to cikin baiwar da Allah ya mai Allah ya ba shi baiwa hawan kujera annabi Ibrahim. Anan laye, da suka ɗauki duk aƙidin ƙasar nan. Yadda shehu tijjani ke shan zagi gun wahajiyawa, ana tana zagin ɗan fojo? Yadda shehu abu da ƙadar ke shan zagi gun su, suna zagin shi? Yadda ‘yan shi'a ke zagin su, suna zagin shi? ‘Yan ɗariƙa mu ce ɗan fojo namu. ‘yan izala su ce nasu, ‘yan shi'a su ce nasu, ‘yan salafiya su ce nasu, ‘yan ƙara ƙata kowa yake aishe ɗan fujiyo nasu ne. To da ka sai ya hau wannan kujerar irin ta annabi Ibrahim. Kuma Allah ya ba shi ya ban shi a duniya irin yadda ya ba annabi Ibrahim ya ban shi a duniya. Kuma yanzu duk inda ka kewaya martaba ta ilimi a Afirka dai, za ga dai mashayarta majingilanta Shehu Usman Ɗanfodiyo. Allah ya kara masa yadda to kowanne yana da irin mukamin shi da irin maratibin shi da irin abubuwan da Allah ya mishi kaga wata rana Shaul Qadir Jilani yana zaune cikin muridan shi ana ta magana ana ta magana ana magana waliye da darajojin su sai ce to ni wa'annan kafafuwan nawa guda biyu suna kan suna saman kafaɗa kowane wali tun daga annabi Adamu har ya zuwa tashin kiyama in dai rigan wali ce rigan wali to kowane wali ne ce to kawawa na san taka kafaɗar shi yi wannan a zamanin shi tsakanin shehu abulkadir jilani da shehu tijjani shekara ɗari shida arba'in da wani abu ne da shehu tijjani ya zo shi kuma sai shi kuma sai ce ni kuma ƙafafuwan nan nawa suna kan wuyan kowane wali tun daga annabi adamu har zuwa tashi kiyama da aka ce a to wancan ya ce kan kafaɗa wannan ya ce saman wuya san wuya ne mai ke saman shi kai yace to shi yau shi yau tijani ya hau saman shi ko shi Abdul Qadir ya hau kafaɗa kowane wali aka ce to me ya jawo wannan aka ce ai maratibu ne na wali yanzu misali dala a cikin yan sanda kurtu ba dan sanda bane sajan ba dan sanda bane DPO ba dan sanda bane a commission IG commissioner tiya sunan su sai aka zo aka sai wani dan sanda zo ya ce duk wani dan sanda da ke kafar nan in dai wajen iya hukunci ne ba kamata Allah ya yi laihi wataƙila aishi bai taɓa yin hukuncin da ya ba bai fi shi a nan ba amma a wajen mukamin ofis wa ya yi shi to haka maratibin waliye suke hawa hawa hawa hawa ne kowa da irin shi yana nan cikin a wannan menene sunan littafin na ce mai ne za a faɗi sudan wanda littafin saddaure za aka buga shi na muhammadu bello yake cewa wata rana shehu ɗan foto ya fito ya zo ya tsaya cikinmu sai ana ta magana wale sai ce to ba ku da labarin wasu kudubai guda uku aka ce a ƙarfi kalla ai kai ka san sai ce to ɗaya yana mahuda rana ɗaya yana mafaɗa rana ya ce ɗaya kuma shine abokin hira ko ce duk duniya yanzu babu wasu masu daraja a wajen Allah kamar su in ji shehu ɗan fodiyo ba Allah da wa suke magana da shi da haka a lokacin a wannan kujeran su uku ne kaɗai a duniya. Da haka maratibu ne na wale in ba wanda ya hau mukaman ba ko yake akan layin ba zai gane ba. Yanzu na dinga muku magana a wutadu, a faradu, a kaɗagu, a gawasu. Ku ce to wannan kuma menene? Wani karatu ne wanda in baka san shi ba in aka kai kata sai a ce rigima da kai. Allah yanzu yanzu nan aka dinga ce maka sajan ya ce kaza kai ka san sajan kai dai da ka je ofishin ɗan sanda tun mai bakar riga ba ɗan sanda sunan shi ba amma su ba su sani ba to wannan layin ma aka fi akwai afaradu akwai auzada akwai akadawu akwai agawazu ga su nan ga su nan ga su nan sai in a layin su ne za a sani wa ta nawa ajarun fi duniya Allah ce ko mun bashi ladan shi a duniya shine mun bashi yabo ga kowa wa innahu fil akhirati lallai annabi Ibrahim a lahira lamina salihin yana daga cikin manya-manyan mutanen kirki annabawa masu daraja kaga yana cikin annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu yana cikin mursalai ɗari uku da sha uku yana cikin annabawan da wajibi kowa ya san su ashirin da biyar yana cikin annabawa ulul azumi min rusuli wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama yana cikin wayannan kuma abin da zai baka mamaki duk idan aka yi taron annabawa shike fara magana in dai annabawa sun taru to ba wanda zai fara magana sai annabi Ibrahim to amma duk da wannan matsayin nashi da martaban nan tashi zai tashi ranar kiyama ne yana nafsi nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake wannan wula min as-salihin wa lutan ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da yi mana magana annabi Luta alaihi salam yanzu an dakatar da magana annabi Ibrahim sai can gaba Allah ya ce wa Lutan haka ne ya Rasulullah ka ambaci magana annabi Luta alaihi salam game da mutanen shi mutanen Sodom mafi yawan annabawa Allah subhanahu ta'ala ya aike su ne garurukan su sai kaji Allah na cewa wa ila madayana akahum shu'aiba wa ila samuda akahum salih kowanne zaka ji Allah ce dan uwan su dan uwan su amma shi babban musibar da annabi Nuhu ya fara gamuwa da ita shi inda yaje kiran mutane bako ne a garin kaga matsala kan matsala ai yanzu malamai suna samu wannan matsala in aka ce da an ce shi akai mal ba malam wani ba ne ai ba ko ne ba nan yazo ya sauka gidan alhaji wani ba to sai ga ko wata magana ya sai a dinga waye ba ko ne ba ko ne to ai musuluncin ma ba ko ne to annabi lut alayhi salam da ya je ya samu mutanen sadom ya same su suna bautar gumarka amma babban laifinsu da ya fi muni shine liwaɗi sunan shi ludu sunan alfashinsu liwaɗi kamar yadda na faɗa a wasu annabi ludu alayhi salam ya ci gaba da masu wa'azi yana masu wa'azi yana masu wa'azi har ta kai gare annabi ludu ya aure a cikinsu da ya aure a cikinsu matar shi ta farko ana ce mata wa'ila wasu kuma na ce mata wa'ila sai ya zama daga baya ita ma sai ta kowa cikin ɗan maɗigo yana nan ganin ɓacin lamarinta sai ya ƙaurace mata kuma sai aure wata mutum ya kirki waccan la'anan nan ya haifi ‘ya'ya biyu da ita ita ma wannan ta kirkin ya haifi ‘ya'ya biyu da ita to annabi lutu alayhi salam sai ya zama duk inda wasu mutanen kirki suke daga cikin almajiran annabi ibrahim suna kawo mai ziyara to sai ya zama duk wanda ya zo ya kawo annabi lutu ziyara to tafiya yake ba sallah dan kama shi za a yi da karfin siyasi an luwaɗi da shi ta gobe ba zai dawo ba annabi lutu ya ta kai kuka zuwa ga Allah ya ta kai kuka zuwa ga Allah wannan sai Allah ya ce mai to duk abin nan da ake maka matarka ita ce ba da labarin kayi baki a zo a ci mutuncin to daga nan sai annabi lutu ya za mata doka ya ce kar ta ƙara fita ya hana ta fita kwata-kwata to sai ya zama in yi bako suka gama abin da ake da magariba ta yi sai ya raka bako ya tafi to abu da ya girma sai ya zama ita kuma shedaniyar da ta ga an yi bako sai ta aika ita tura ‘ya'yanta ta ce ku je ku ce masu wane suwane an yi baki gidanmu katsam kawai annabi luɗa kawai ga ‘yan gari sun zo suna neman abokan liwaki wannan ma annabi luɗa ya ƙara kafa ma ‘ya'yan doka ba shiga ba fita gidan shi to daga nan kuma ya ta samu wata hanya ya ta gaya mutanen gari duk lokaci bayan lokaci ku ranka kula in dai ku ga gidanmu an kunna wuta hayaki ya tarnike ya tarnike to ku taho kawai an yi wani Allah ya kiyaye mu to ana cikin wannan suka dai rasa hanyoyi to kawai suka samu sai suka ranka duk gidan daidai lokacin shigowar baki garin Sadum yayi sai su je bakin gari su zazzauna idan baƙi masu an san wa'azi sun zo gun annabi lutu sai su rinka ɗaukar tsakoyi ana jefawa duk wanda tsakoyi shi ta taɓa wani mutum kawai sai ɗan iskan gari ne a je a rike shi a ce me yasa ka bari tsakowa na ta faka ko ka yadda ya luwaɗi da kai ko kuma ya ka ba shi dirami uku duk dai ana yi ne don a koran mu annabi lutu jama'a to wannan ya jawo mutane sun daina samun haɗuwa da annabi Lutu, na gida ba su imani ba, na waje kuma ba su shigowa. Ba an ce su wa'innan mutane suna da wasu miyagun ɗabi'o'i. Na farko dai akwai wannan muguwar zaman majalisa. Bayan ita akwai wannan jifa da tsakuwa da suke yi. Bayan shi akwai fito. fito ɗinnan safiyar da sun yi wannan fitan da suke suna gaya ma ‘yan uwansu to ga baƙi sun zo a yi maza maza a taho akwai ɗaribul asabir har ba ‘yan yatsu a rinka yaran zama haka kit haka wannan ma ana nuna mutane to baƙi sun zo haka nan kuma an ce akwai wani abu da suke mazgul ilki kamar tauna cingam shi kuma wannan suna yin shi ne wai wata alama ce idan wannan na tauna cingam wannan na tauna cingam to ana nuna maka alamun ƴan uwan juna ne ƴan luwaɗi ne in kai ɗan luwaɗi ne to alamar luwaɗi shi ne kamar ka tauna cingam ai ko ƴan luwaɗi yanzu suna da wannan alamomin ko an ce suna yin ko wani zane a hannu ko suna yin wasu dai alamomi wanda da ka ga mai irin wannan alama kai ma ka san to ɗan uwanka ne ɗan luwaɗi an ce na yanzu ma suna irin wannan haka nan akwai yin wasa da tsuntsaye kamar tantabara ko kanari da haka malamai suka ce irin wannan shatar kanaran nan da ake yi yanzu ma yana ji an daina ta ko kwana ya yanzu to wannan shatar kanaran an ce an koyo ta ne daga mutanen annabi lu kuma imamu sufyan sauri ya ce babu wani mutum a duniya wanda zai mai da sana'ar shi irin wannan wasan kanaran ko wasan tantabaru ya ce face ba zai mutu ba sai Allah ya jefe shi da raɗaɗin talauci kuma ka auna ka gani wani mutum ne mai irin wannan sana'a wanda ya mutu da arziki auna za ga babu saboda wata alama ce wadda mutanen annabi ludu suke yin amfani da ita wajen gane ‘yan uwansu ‘yan liwaɗi shi kuma wannan liwaɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man wajadtumuhu ya amala amala qauma ludin faqtilul fa'ila wal maf'ul mazala ce duk wanda kuka samu yana aikata aikin mutanen annabi lu da wanda yayi da wanda aka yi da shi duk ku kashe kuma dan luwadi an ce da ya mutu in dai bai tuba ba to yana mutuwa da kun je ko rufe shi Allah zai aiko mala'ikun da suka halakar da mutanen annabi Lutu su ɗauke shi da ruhin shi su kai shi inda mutanen annabi Lutu. Da ka za a tada shi ne tare da mutanen annabi Lutu. Kuma bayan nan ga abubuwan da yake haifarwa na cututtuka. Wanda kowane saɓon Allah mutum na iya barin shi, amma ban da luwatsu. in dai mutum ya shahara da luwaɗi yana yi luwaɗi ya kama shi ko ya ce maka ya bari karyayi saboda an ce wannan maniyin da ake zubawa a dubaransu to yana zama wata tsutsa ne wanda in ta motsa ba abin da zai musu susan wannan tsutsar da take cizon su illa wanda a yi luwaɗi da su idan kuma ciwon ya wuce wannan tsutsar to kawai dubaran za ta rarike ne in bayan gida ya zo bai da bari in fitsari ya zo dole mutum na luwaɗi ya dai dinga sa nafkin kamar wanda ake sa ma yara na gobe in ya ji ya yi fata-fata da bayan gida ya je ya tuɓe ya kwance ya ɗaura wani kuma in ba a yi wannan luwaɗin da shi ba bai da zaman lafiya kuma ya mutu a kafiri a tada shi cikin mutanen annabi lutu ranar tashin alkiyama to da haka musiba ce babba wadda shekarar da ta wuce na yi kusan rabin awa ina magana a kan ta nan da haka lallai mutane su shiga taitayinsu kuma yana daga alamomi na faɗa ba yana daga alamomin da ake gane su a wannan zamanin duk in ka ga matashi na shafe-shafe ya shafa wannan ya shafa wannan ka gan shi da jins na dubu arba'in amma bai da sana'a naira goma ka gan shi da shat ta dubu sha biyar dubu ishirin bai da sana'a akwai alamar da ya kamata iyayen shi su mai ina yake samun wannan haka nan yawan biki kaga matashi biki dai biki dai biki dai duk inda ake biki yana akwai alamar tuhuma game da zuwa tare da shi haka nan kaga mutum mai kuɗi mai kuɗi amma yana mu'amala da matasa duk inda zai je ya ki shiga cikin ɗan uwan shi masu kuɗi ya ki mu'amala da abokan shi kullum sai ɗan ƙananan yara ɗan farare nan da su kenan da su akwai alamar luwaɗi in kaga ɗanka na mu'amala da shi ta raba to da irin waɗannan abubuwan da haka nan kawai ka ga wani mutum na ɗaukar kyauta mai yawa yana ba ɗanka to ka shiga sai ka wani ina ka samu wannan shaddar ai alhaji wani ya sai to tsaron shago kake mai aso na kawai yake ya san shi yake zai ɓata maka shi to da aka irin wayannan abubuwan an koma karatunmu na baya insha Allah cikin kasa su so mu na baya za a ji dogon bayani game da wannan bayan mun koma kan shi Allah ya kiyaye to shikenan a annabi Luka alaihi salam Allah subhanahu wataala sai ya bashi hakuri ya lallashe shi yace ka bari za mu halakar da mutane shikenan wannan annabi Ibrahim na zaune kamar yadda na faɗa ɗazu kawai sai ga mala'ika Jibril mala'ika Jibril ya zo suka gaisa ya shirya musu walima ba su ci ba sai ina za su ce inna arsalna ila qaumi lut mu an aike mu ne wajen mutanen annabi lut su ko akwai annabi lut a cike ce za mu tsiratar da su to sai Allah ya ma annabi lut wahayi ya gaya mai cewa lokacin hallakar da mutanen ka yayi rannan kawai da la'asar ‘yan iskan gari sun taru sun tarbe ƙohobi ana ta fito ana ta iskanci kawai sai ga wasu zaratan matasa kyawawa ‘yan shekara sha shida sha bakwai wanda duk garin ba mai kyansu sun ci wanka sun ci ado sun yi shafe-shafe sun shigo garin haba malam kowa sai hankalin shi ya rasa to bari muka gidan waza suna tunanin ko bakin ƴan luwaɗi ne wani ya gayyato kawai kai tsaye su ga sun nufi gidan annabi lu aka zo aka kewaye gidan annabi lu ya luɗu ka ba mu ni na kama wancan ni ma na kama wancan ga wani can ana ta hayaniya ba su san dawan garon ba annabi lu ɗan kare shi ya tashi ya ce haɓa jama'a wai ku ba wani shiryayyen mutum ne daga cikin ku yace wallahi da ina da ƙarfi ko ina da dangi da na kira su ci mutuncin in yi baki amma ku hana mu gaisa da su in ji ma abin da ya kawo su ya kawai mu dai ka ba mu kawai annabi ludi ya shiga ya fita ya koro wancan to da ya matsa gun mala'ika jibril sai ya dan zungure da kafa ya mini sigina sai ya fito yanda yake zuwa mai ce oh to haka ne ce alhamdulillah kawai ya koma ya zo na ce ga ku ga su ya ce to abinda za a yi magarba ta kusa haka sai mala'ika jibril sai ya fito kofar gida da shi da wannan matasan suka zo ko suka yayyafe su kawai mala'ika jibril da ya wani busa da fuska kawai tun mutanen game suka makanci wani kana gani ban gani wani kana gani ban gani to ai mun makance ya lodi bakin ka sun makanta mu dan Allah ka taimake mu su bude mana ido mu mun tuba ba za mu za mu tafi ka to shi ayan tsakanin ku da baki ne to shikenan sai ga ya mai cewa to abinda za a yi Allah ya aiko mu halakar da mutanen garin nan ya kai zan tsoratar da su duk zan tara su gefe daya kai kuma da kai da matarka mutum ya kirki da wanda suka yi imani da kai da dare ya ya ɗebi wani lokaci da dare kamar sha biyu ku baggara annabi luɗi ya kama haɗa kaya har da wannan matar tashi to kin gare abin da ya same ki ki zo mu tafi ta ɗauko kaya ya ce to amma sharaɗin tafiya idan an tafi ba a waige ko me kuka ji ka kuwaiga ana ta tafiya ana ta tafiya da ita da ƴaƴanta mutanen banza guda biyu an je daidai inda mala'ika Jibril ya ja layi za ta raba kawake ne ta taɓa wayarta ta ce ludu na baro abu waya yace kada ki koma ta ce wallahi sai na dauko ƴaƴanta guda biyu suka ce a ai to mu in na ta koma ne sai mun bi ta ai tana biya suna tafiya ko mala'ika jibril sai ya yanke garin tun daga kasan bakwai ita ma da ta je garin ta makanci ƴaƴan suka makanci shi kuma nan annabi lot da jama'an shi suka fita wajen garin to can kusa da asubahi mala'ika jibril shi kadai yayi kasa da fuffuken shi guda daya ya ɗauko garin an ce sun kai maza da mata yara da manya sun fi su dubu saba'in ya sama da su da ya sama da su sai da aka yi nisa sai ya buɗe masu idanuwa da ya buɗe masu idanuwa idan mutum ya leko sai ya hangi tsakanin shi da ƙasa milamilai ne kuma nan ƙara tafiya aiki sai suka kama rungume juna suna kuka suna kuka to ina ludu iska ya mata ina mijinki tace ai ni abun waye da dawo dauka to ya to an ce sai da mala'ikun sama ta ɗaya suka ji hayane su saboda yanda aka yi sama da su kawai jibril ya wulkita yadda kasa ana mahuda kawai aka yi kasa da su wajen alna aliyaha safilaha wa amqara hijaratan da aka zo aka nake su kuma aka taho da wasu duwatsu daga wuta aka rufe su Allah subhanahu wataala ya hallaka su baki ɗayan su babu wani wanda ya tsira daga cikin su to saboda yanayin lokaci ne ya kamata mu kwana in Allah kai mu gobe sai mu kama sai a ƙara maimaita karanta aya sai mu fassara ta da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sanya mu cikin ahlul Qur'an Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi ayyukan mu abubuwan da suka ɓaci Allah ka gyara mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba ban sani ba ko akwai tambaya na'am na'am to na'am to alhamdulillah yau litinin kamar yadda aka saba mutane kada a gaji da taimaka ka a ce to jiya an yi yau ma an yi gobe ma za a yi ɗin wallahi a dage a yi taimako abinda manzo Allah ya ce idan kai sadaka ɗaya a cikin ramadana to Allah zai baka ladan ka yi sadaka dubu a cikin watan da ba na ramadana an gane da ka a dage a yi ramadanan na yau tsawon kwana sha shida idan ya kare shi kenan ba tabbacin za mu kai bai da haka a dage a yi taimako a aikin alhairu to mai tambaya yake cewa wa alaikum assalam wa rahmatullah amin da sai na rasulullah Allah a jira a cikin alhairu na'am na'am to a game da lokacin sahur abinda dai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da sahur cewa hatta ta bayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr ko lokacin da al-fajr ya hudo lokacin ake daina safar to dan haka yanzu babu wani katamaiman lokacin da zaka ce karfe kaza diman da'iman shine lokacin daina safar amma masanan yanayi me yake karan to to kawo a adalci Naam. Dan za ta hana jin abin da ake faɗa ko? Na'am. Na'am, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ka taɓa ta mun kin ko? Na'am, alhamdulillah. Da haka malaman da Allah ya sanar da su lokaci sanin tafiyar rana da wata da sauransu su ne suke fidda lokaci a fito na huduwa karfe kaza a ilimin su da haka yanzu a wannan lokacin da muke alfijir kamar yau alfijir ya hudo ne biyar saura minti hudu yau to da yawa kuma naka ji lada ne lokaci har yi biyar ɗin ta yi kuma kashi kuma ya ce wai a tashi aikawar a tashi dai a ci abinci da sayi don haka ni ina ba da shawara duk mutumin da zai zama a ɗan wannan tsakanin di yadda za ka yi kada ka yadda hudu saura kwata ce ban gama sahur shi ne ka yanke shakku saboda shi ma wannan ilimi ne ana iya dacewa ana iya samun kuskure don haka ya zama cewa duk wanda zai yi sahur di yadda za ka yi ka ƙware ka kai hudu biyar saura minti goma amma dai abun so kakka wuce biyar saura kwata ba gaba saura ba wannan shine ciki lafiya baka lafiya na'am to shi kuma lokacin buɗe baki shi ma gaskiya yanzu ina ba da shawara duk yadda mutum zai kayi ƙoƙari ya zama cewa bakwai saura kwata bakwai domin dai rana na faɗuwa yanzu bakwai wajen saura ishirin. To, amma dai don kauce ma matsala kaɗan ƙara, saboda idan ka bi abin, yanzu ina wayan nan tawa. In ka bi abin misali, yanzu ka ga akwai yanayin yanayin ganin wata na kowane guri da kowane yanayi. Yanzu ka ga misali mu yanzu, yanzu yau an afuntuwa, yau rana za ta faɗi shidda da minti arba'in da uku. Amma kuma Kano ba haka ba ne, Zariya ba haka ba ne, Sokoto ba haka ba ne. To kuma wannan ilimi ne, ka gan shi ilimi ne. To wannan ilimin ana iya ya dace, ana iya a samu matsala. to da ka shawara kai kuma tunda an ce sauran minti sha bakwai kenan to kai kuma ka maida sauran minti sha biyar ka ka ya ka kauce ma lokaci na tsakanin daga nan kwarai kuwa yanzu in ka kira mutanen Maiduguri su tun shida da rabi sun sha ruwa to nan kuma in ka kira mutanen Lagos mamaki za ka sha su yanzu kai bakwai ba su sha ba to da haka dai mutum ya kokari ya zama dai ya kai bakwai sauran kwata zai yi kyau haka na'am alhamdulillah akwai ta baki Allah ya mana muwafaka fatiha da salatu fati Allah ya biya dukkan bukatunmu